نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka a kuma cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka littafin al-usulul salasa idan ba ku manta ba malam yana kokari ya tantance mana amsoshin waɗannan tambayoyi guda uku da suke wajibi akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya sani mun karanta tambaya ta farko tare da ƙa'idojinta tambaya ta biyu tare da ƙa'idojinta da tambaya ta uku tare da ƙa'idojinta idai kowane ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda uku yana da rukunai da aka ce al'islam shi ne na farko ko al'iman al'islam shi ne na farko aka ce yana da rukunai guda biyar to mun koyi magana akan waɗannan rukunan sallah azumi zakka aikin haji sannan aka ce al'iman shine imani shi ko muka ce yana da rukunai guda shida to cikin waɗannan rukunai guda shida mun karanta guda biyar yau za mu kai na ƙarshen shine malam ya ce as-sadis ar-rukunu sadis min arkanil iman الإيمان بالقدر خيره وشره مالك cewa rukuni na shida daga cikin rukunnan imani guda shida din nan shine ainihin imani da kaddara khairihi wa sharrihi kaddara wadda take ta alkhairi da kuma wadda take kishiya alkhairi wajibi ne musulmi ya yi imani da ita to kamar yadda muka faɗa in an ce rukuni abinda in babu shi babu asali in an ce abu kaza rukunin abu kaza ne to ana nufin in babu ɗaya daga cikin wannan rukunin to ginin ba zai tsaya ba ko abinda aka yi ginin a kansa ba zai tsaya ba waɗannan rukunai na imani guda shida idan aka ce babu ɗaya daga cikin guda shidan nan to sauran guda biyar ɗin ba za su zauna ba sai ya zanto kenan imanin mutum yana da cikas to yana daga cikin rukuni daga cikin rukunin imani yin amfani yadda da kaddara to mece ce kaddara wannan kaddara malamai sun ta maganganu da yawa a kai babban malami ibn asir yake cewa a cikin littafinsa abinda yake nufi da kaddara هو عبارة عن القضاء الله وحكم به من الأمور wannan shi yake kira a kaddara a dunkule ibaratun amma qada'ullah shine yadda da hukuncin da Allah ya zartar duk abin da Allah ya zartar mai kyau ne ko mara kyau ne dan adam ya karba kuma ya yadda da abun a cikin zuciyarsa cewa daga Allah ne wannan ita ce yake kira kaddara to wannan babi na kaddara babi ne wanda yake mai wahalar gaske kwarai da gaske saboda kafafuwan mutane sun zame da yawa akwai mazahaba guda uku dangane da kaddara mazhabobi ne guda uku dangane da kaddara mazhaba ta farko ita ce mazhabin qadariyya mazhaba ta biyu ita ce mazhabin jahamiyya sai mazhaba ta uku ita ce mazhabin ahlus sunna wal jamaa wanda kuma ita ce mazhabi wanda yake tsaka tsakiya baya tare da jahamiyawa baya tare kuma da qadariyawa yana tsakan tsakiya kamar yadda bayaninsa zai zo to ita kaddara malamai suka ce kamar yadda malam ya bayanin ta shine wato mumini ya yadda da dukkan irin abin da Allah ya hukunta a kansa shine malai yace al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi rukunun min arkanil imani billah imani da kaddara mai kyau da kishiyarta rukunun min arkanil islam ko rukunun min arkanil imani billah wannan rukuni ne daga cikin rukunin yin imani da Allah la yasihul imanu imani baya cika imani baya inganta na bawa illa bihi sai da yin imani da kaddara sai ya yarda da cewa duk abin da ya same shi mai kyau ko mara kyau daga Allah ne duk abin da ya rasa idan ya nema mai kyau ne sai ya rasa to yarda da cewa Allah bai hukunta cewa zai sami abun ba duk abin da yake mummuna idan ya kuskure ka ka yarda cewa haka Allah ne ya zartar da al'amarinsa Malam yake cewa wannan ya samu dalilai a cikin alkur'ani da yawa ayoyi da yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi magana akan kaddara to ita kaddara malamai suka ce tana da marati tana da maratibul iman bil qadr wato maratib ka'idoji da ake so mutum ya yarda da su cikin yin imani da addara Ubangiji mabuwaye da ɗaukaka. Su waɗannan rukunan kaddara ko sharuɗan kaddara al'amura ne guda hudu. Ina fata kuna fahimta, kafin mu shiga da nisa, kaddara tana da rukuni guda ɗai-ɗai-ɗai guda hudu. Waɗannan rukunan guda hudu imani da su shine imani da kaddara sannan imani da kaddaran shine cikon rukuni na shida na yin imani da Allah mabuwayi da zakuta ina fata ana fahimta mala yace al martabatul ula martabatul ilmi ka'ida ta farko da ake so ka kudure na yin imani da kaddara Allah shine ka kudurta cewa Ubangiji yana da ilimin komai, babu wani abu a cikin sama ko ƙasa, a ƙarƙashin ƙasa ko wani abu da wani ya koye a cikin ruwa ko a ina yake Ubangiji yana da iliminsa. Wannan martaba ta farko kenan. Martaba ta biyu, Mala ya ce, Almartabatul kitaba, ka yadda kuma ka kudure cewa Ubangiji ya rubuta komai duk abin da kake gani da wanda baka gani da wanda sautinsa kake ji idan ka baya iya gani da wanda idan kake gani baya da sauti ka yadda cewa Allah ya riga ya rubuta shi tun fil azal tun kafin faruwa abu an fahimci wannan martaba ta uku shine ma ne yace martabatul mashi'a ka yadda cewa babu abin da zai gudana a bayan ƙasa sai da abin da Allah ya ga dama kuma ya yarda duk abin da yake faruwa a duniya kakaf yana faruwa ne da yarda Allah da kuma ganin damar Allah Allah ya ga dama ne abin yake faruwa idan me idan abin na banza ne idan kuwa afuwar Allah ya ga dama ne abin yake faruwa. Idan abin na kirki ne, ka yadda cewa Ubangiji ya yarda shi yasa abin yake faruwa. Idan Allah bai yarda ba abin ba zai faru ba. Idan abin ba abin kirki ba ne ba, ka yadda cewa Ubangiji ya ga dama ne abin yake faruwa. Inda ya ga dama abin ba zai faru ba. Wannan shi ne martaba ta mai martaba ta mashi'a ganin damar Allah sai abin da Allah ya so yake kasancewa abin da duk Allah bai so baya kasancewa martaba ta hudu ita ce martabatul khalq ka yadda cewa duk abin da kake gani da wanda baka gani da wanda kake jin sauti da wanda kamawa zaka ka yadda cewa Allah ya halice shi waɗannan su ne turakun kaddara guda nawa guda hudu su suka tattaru suka yi mai imani da kaddara yayin da bawa ya yarda da su ina fata kun fahimci wannan to idan za mu ƙara fasa baki akan waɗancan malamai haka suka kasa su kashe hudu suka ce su ne turakun kaddara ba da ka bane suka rarraba su haka kowace ka'ida daga cikin waɗannan ka'idoji guda hudu malamai sun nemo musu dalili a cikin littafin Allah kaga dai da suka ce martabatul ula suka ce ilimi ka yadda cewa ubangiji yana da ilimi a bisa dukkan komai mala yace abinda wannan ke nufi al-imanu bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala qad ahata ilmuhu bi kulli shay'in min al-mawjudati wal ma'dumati wal wal mustajilat wal mustahilat wal munkarat ka yadda cewa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka yana daga cikin imani da Allah shine ka yadda cewa Allah ilimin Allah ya haɗa dukkan komai ga baki ɗaya kuma ilimin Allah ilimi ne wanda yake ya kewaye dukkan halittarsa ga baki ɗaya ba wai yana da ilimin wani bangare ba ne baya da ilimin wani bangare shi yasa malamai suke cewa fal ilmu ilimin Ubangiji fa'alima ma kana subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa ka'inun, wa ma sayakunu, wa ma lam yakun, lau kana kaifa yakunu, la yakibu an ilmihi shay'un fil ardi wala fis sama. Ilimin Allah ke ba wanda ke da irin wannan ilimin sai Allah. shine ilimin Allah ilimin Allah in an ce ilimin Allah huwa kahin yana nan dindindin tun kafin ya halicci komai Allah yana da iliminsa wa ma sayakunu da abin yadda zai kasance wa ma lam yakun da abin da ma ba zai kasance ba ubangiji yana da iliminsa laukana idan abin ya kasance ubangiji ya san yadda zai kasance kaifa ya kunu ya zai kasance abin idan abin mai kasancewa ne ubangiji ya sani kafin abin ya kasance la ya an ilmihi ba wani abin da ke koyuwa daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shay'un fil ardi wannan abun a sama yake wala fi sama'i ko a sama yake ubangiji yana da ilimin komai ina fata kuna fahimta wato in an ce ilimin dukkan komai ana nufin cikakken ilimi wanda babu na kasa a gare shi yanzu idan na ce ka san ni duk da kuke kallo na nan ai ko san ni ko amma wani abu ne kuka sani na ilimi dangane da ni kun iya gane ni idan bana nan idan na bace kun an hasko na TV ku ce wannan wani ke fa amma ka san abin da ya ci kafin ya zo nan daga ka jahilci abin da ya to ka san abin da ya tattauna kafin ya zo nan kaga baka sani ba to ka san abin da ya baro kafin ya zo nan baka sani ba ka san adadin motoci nawa da babura nawa da iska nawa ya shaka kafin ya zo nan baka sani ba tamboyi ne sun fi dubu to amma shi Allah kafin abin ya kasance ya sani da ya halicci ɗan adam ya san waye ɗan adam ya san adadin kwanakin da zai shekarun da zai yi watannin da zai yi awoyin da zai yi numfashin da zai yi ruwa lita nawa zai sha ubangiji ya riga ya sani wato wannan shi ne cikakken ilimi ina fata ana fahimta to halittar ubangiji ka baki ɗaya komai so ake ka yadda ubangiji yana da cikakken ilimi a kan huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada shi Allah shine Allah guda ɗaya wanda babu abun bauta sai shi sai Allah yake alimul ghaibi ubangiji shine masanin abin da yake gaibi alimul ghaibi duk abin da yake a fake Ubangiji ya sani. Da aka ce Ubangiji ya san gaibu, in an ce gaibu abin da ba ka iya idrakinsa ta hanyoyin da muka yi bayani lokacin da muke tafsiri. Hanyoyin da ɗan adam yake samun ilimi hanyoyi ne guda biyar. Ko dai ya zanto ya taɓa abin da hannu, to ko bai gansa ba ya san akwai shi. Ko ya zanto ya shaƙi abin, to ko bai ga abin ba ya san akwai shi tunda ya shaƙi abun nan din ko ya ɗanɗana abun to ko bai taɓa abun ba tun da ya ɗanɗana shi ya san akwai shi ko kuma ya zanto ya ji sautin abun ko da bai gansa ba ya san akwai shi tun da ya san ya ji sautinsa ko ya ga abun idan ya gan shi da idansa ya san akwai shi ke waɗannan su ne hanyoyi da ilimi ke shiga ɗan adam tun an ce gaibu dukkan abun da ba za ka iya idrakin iliminsa ba ta waɗannan hanyoyin shi ake kira gaibu yanzu aljani baka taba ganin aljani ba gaibu ne mala'ika baka taba ganin sa ba gaibu ne wuta da aljanna baka taba ganin su ba gaibu ne Allah baka taba ganin sa ba gaibu ne shi yasa Allah ya ce allazina yu'minuna bil gaibi daga cikin siffofin waɗanda suke muminai su ne waɗanda suka yi imani da algaibu abinda ba su gan shi ba ba su ga alamarsa ba amma Allah ya ba da labari kuma sun yi imani to shi ubangiji sai aka ce alimul gaibi dukkan abin da yake a faketin nan wanda ba ka gani ta wadancan hanyoyin ubangiji masanin sani to tun da ya san abin da yake a fake kaga min babu aula abin da yake a fili shi fi cancanta a ce ubangiji ya sani ina fata kuna fahimta aka ce alimul gaibi shine masanin gaibi sai aka ce wa shahadati da kuma abin da yake fi wato da abin da yake koyan da abin da yake sararin duk ubangiji masani ina fata kun fahimta wannan ya nuna gamewar ilimin ubangiji ke kun fahimta martaba ta biyu ta yin imani da kaddara shine muka ce almartabatul kitaba ka yadda cewa Allah ya rubuta dukkan komai wato daga nan dan adam ya samu hanyar yin budgeting daga nan dan adam ya samu yin plan yanzu masallacin nan ba gina shi ba sai da aka yi plan din ba zai yiwu ba kawai da ka ka zo ka ce a shata nan a shata nan irin yadda muke gini a gida ba zai yiwu ba sai da injiniya ya zauna a kan takarda ya tsara komai bayan ya gama tsarawa ya mika mu wanda ya fi shi kwarewa ya kalla ya ce e aiki ya yi masallaci ya tsaya ga windo ga taga ga foundation ga rufin ga tilas ɗin nan ga titulun ga yadda aka yi rufi ga inda liman zai tsaya bayan an gama tsara shi a kan takarda da komai yanzu kuma sai aka zo maganar gini sai ake bin wannan zanen ɗaya bayan ɗaya lokacin da ake yin ginin kaga watakila za a canza can a ga can bai dace ba a canza wancan kofar a canza wancan nan ne ɗan adam ya samo wannan kimiyyar to shi na Allah Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya rubuta dukkan komai ga baki daya. Yanzu duka tafsirin abin ne yake gudana. Yadda da wannan rukuni ne daga cikin rukunin ƙaddara, ka yadda cewa Allah ya rubuta dukkan komai. Ina fata kuna fahimta. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya rubuta dukkan komai. Yadda da wannan muka ce rukuni ne daga cikin rukunin ƙaddara. ubangiji mabuwayi da daukaka a cikin ayoyin qur'ani yace wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yati Allah yace wa ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta faru a bayan ƙasa wala fi anfusikum babu kuma wata musiba da za ta same ku a karan kawunan rashin lafiya ne annoba ne kamfan ruwa ce tsadar abinci ne tsadar rayuwa mugayen shugabanni illa fi kitabin min qabli an nabra a ce mun rubuta ta a cikin littafi tun kafin faruwar abu halin da muke ciki a Najeriya ubangiji ya riga ya rubuta shi tun fil azal yanzu tafsirin abin ne ake kai kawai ina fata kuna fahimta halin da aka shiga na corona virus ubangiji ya riga ya rubuta shi tun kafin halicci duniya da shekara dubu hamsin duk abin da ya faru ubangiji ya rubuta shi yace min qabli an nabra'a inna zalika ala allahi yasir hakan a wurin Allah mai sauki ne Allah yace ne kai la ta'asau ala ma fatakum don kada ku yi bakin ciki cikin abin da ya kuce muku ba ku samu ba in ba ku samu ba to dama ba Allah bai rubuta cewa rabon ku bane wala tafrahu bima atakum kada kuma ku yi farin ciki cikin abin da ya ba ku shi Allah dan me dan idan kuka yi farin ciki ko ba ku yi aiki ba to azaba ce za ta biyo ba kuma ubangiji ya riga ya rubuta a cikin littafi wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakur Allah baya san dukkan mai gadara fakurin kuma mai alfakari kuma yanzu wannan aya ta biyu Allah ya ce qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ka ce lan bana har abada fa abin da zai same mu illa ma kataba Allah lana sai abin da Allah ya rubuta mana ashe kenan Allah ya rubuta dukkan komai ina fata kuna fahimta haka Allah ya ce wa ma min ga'ibatin fis samawati wala wa fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin wa ma min ga'ibatin babu wani samammen abu a ƙasa ko a sama ko a ruwa ko a tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce illa fi kitabin ka ce labarin sai yana cikin littafi mubinul wanda yake mabayyani shine nan kuma a cikin ne komai Allah ya rubuta Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل وما من دابة في الأرض باب وتدبى نكيل الذي أبايا قصى ولا طائر يطير بجناحيه باب ونصنص ولك تاشي دفتك قدابيو illa umamun amsalukum ka ce al'umma ce kamar ku ‘yan adam in ka ga kiyashi to al'umma ce kamar ‘yan adam in ka ga ƙwaro to dukkan ƙwaron da ka gani al'umma ce mai zaman kanta kamar yadda ɗan adam yake al'umma mai zaman kansa sai Allah ce ma faratsana bil kitabi min shay'in ba wani abu da muka yi sassauci muka yi kuskure ko muka yi sakaci ba mu kawo labarinsa ba a cikin littafi labarinsa yana cikin littafi kun bayanci wannan Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin dukkaninsu labarinsu yana a cikin littafi in an ce yana cikin littafi an rubuta ke ina fata kuna fahimta ga hadisi ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata wanda waɗansu mutane suka kawo hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi daga imran bin husayn ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wata dawaga daga cikin mutanen tamim bani tamim ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi masa suka yi masa tambaya manzon Allah ya ansa musu tambayar su bayan nan sai manzon Allah ya ce ku karbi bushara daga gare mu suka ce ya manzon Allah ai mun tambaya kai mana bayani ana cikin haka sai ga wata tawaga kuma daga me daga wata kabila da ake kira wato mutanen Yaman su ma sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wata bukatar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku mutanen Yaman ko karbi bushara daga gare ni idan bani tamim ba su karba ba sai suka ce ya manzon Allah mun karba daga gare ka mai ruwaito wannan hadisi yake cewa muna a cikin wannan hali sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kana Allahu wato cikin abin da manzo Allah yake ba su na bushara ke mai ruwaito hadisin yace su mutanen Yaman sai suka ce ji inaka nas'aluka an hadha al-amri suka ce ya manzon Allah mun zo muna tambaye ka dangane da wannan al'amari wato suna tambaye sa dangane da al'amarin duniya gabaki daya ya al'amarin yake sai manzo Allah yace masu kana Allah Ubangiji ya kasance dama tun fil azali yana nan. Walam yakun shay'un ghayruhu babu wani abu bayansa. An fahimci wannan? وكان أرشه على الماء الأرش كما تاكسنتي أكن ruwa. wato al'arshin Ubangiji, fadar Ubangiji, gadon mulkin Ubangiji yana a kan ruwa. Wa katafa bi zikir ya rubuta, fi zikir a cikin littafi, wato ya rubuta kulle shay'in dukkan komai. Wa khalaqa samawati wal ard Allah ya halitti sammai guda bakwai da ƙasa. Fanada munadi, sai Allah ya sa sai Allah ya yi wato sai Allah ta'ala ya sa mai kira ya yi kira wato bayan manzon Allah ya faɗi wannan hadisi iya nan ya faɗi wannan hadisi kafin ya faɗi magana ta gaba sai wani mai kira daga ƙofa sai ya zo ya kira ɗaya daga cikin mutanen yaman ɗin da wanda shine shugabansu wanda kuma ya tambaya akan wannan matsala bayan manzon Allah ya ce Allah ya kasance tun fil azal yana kuma Allah ya rubuta dukkan komai a cikin me a cikin littafi sannan al'arshinsa ta kasance a kan ruwa manzo Allah ya zo iyanan sai ya ji kawai shi wannan mai tambaya sai ya ji mai kira yana kiransa daga waje ya ce zahabar na katuka ya bin husayi ya ce taguwa kada ka laure din nan ga ta can ta fisge ta ruga a guje to yana tambaya ana ba shi ilimi kuma an ce taguwarsa ta kuce kuma yi bako ne ban talakutu ya ce kawai sai na rabu da wannan bayanin sai na fito ne fanta fa iza hiya in qaqa udunaha sarabu fa wallahi law dittu anni kuntu tarkat tarkatuha taraktuha yace wallahi lokacin da na fito sai na same ta ta je wani abu ya makale ta a wani wuri tana ta kokarin tamu ya ce da ma na sani da na tsaya na ci gaba da jin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya to kaga sai tambayar ta yanke a nan gurin tare da amsar tunda wanda ke tambaya ya tambaya ane masa bayani kuma ya tashi ya tafi kaga sai manzon Allah ya tsaya muhallin shahid anan shine ubangiji ya rubuta dukkan komai duk abin da zai faru ubangiji mabuwayi da tsokaka ya rubuta wannan hadisi ne ingantacce imam bukhari ya rawaito shi a cikin wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito a cikin sahihin sa daga abdullahi ibn amr yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kataba allahu maqadir al khalaiq ubangiji ya halitta ya rubuta dukkan abin da zai faru akan bayi duk abin da bayi za su aikata ubangiji ya rubuta su قبل أن يخلق السماوات والأرض تنكى بين الله يهل تسمي دكسي بخمسين ألف سنة لشيكرا جبو خمسين كما الله يتي وأرشه على الماء لو كتن الأرش فتنا أكره wato hatta zaman nan namu kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Ubangiji ya kaddara wannan ya rubuta cewa a shekara kaza ga wata kaza akwai wasu mutane kaza za su zauna a masallaci kaza su adadi kaza za su karanta hadisi kaza Ubangiji ya riga ya rubuta Allah ya riga ya rubuta yanzu fassara kawai ake kai wa fi sahihaini har yanzu don tabbatar da waccan magana akwai hadisi ingantacce hadisin Abi Hurairah wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito da kuma wasu daga cikin ma'abuta sunan an ruwaito shi da ruwayoyi iri-iri annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala manzo Allah tira da amincin Allah yace ihtajja adamu wa Musa annabi Musa ya ta addu'a ya roki Allah ya haɗa shi watan wata rana da annabi Adam a duniya ne a sama ne malamai suka ce Allah dai ya yi ikonsa annabi Musa Allah ya ansa addu'arsa sai ya haɗu da Adam wasu ka ce a sama ne tunda abin da yake son ya roka ke yace yana da wasu tambayoyi da zai ma Adam sai ubangiji ya hana su to ba ga annabi Adam da kuma annabi Musa fa hajja Adamu Musa annabi Musa ya jayayya da annabi Adam قال موسى قابل لا نبي موسى يشي مع آدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده سيصوم ديبانسا يشي كيني آدم سنيني آدم yace kai ne Adamu din nan da Allah ya halitta da hannunsa kaga duk sauran bayi kowane annabi yana da kasa'i na falala wanda ya fifita kan dan uwansa annabi Adam yana da wasu falololi guda biyar wanda ya fifita kan dukkan sauran annabawa gabaki da an fahimci wannan to sai ya soma da yabansa kaga annabawa ba irin mu bane ba waɗanda suke inkarin falala yanzu idan wani dan abokinka Allah ya masa falala ta arziki ko ta cin jaraba sai ga haushinsa kake ji in ka zo cikin mutane kana kokari ka kushe shi to annaba ba haka annabi Musa ya ce kai ne Adam wanda Allah ya halitta da hannunsa dan duk halittun Allah Allah ya halicce su da kalma kun fa yakun amma shi Adam Allah ya halicce shi da hannunsa ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ani me ya hana ka kai sujada da wanda na halitta da hannuna yace kwarai ni ne wa nafaka fihi min ruhi kai ne adam wanda Allah ya hura masa rai da kansa wato sauran duk halittu ga baki da Allah ke turo mala'ika sai ya busa maka rai a cikin mahaifa amma shi adam Allah ne da kansa ya busa masa rai فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah ne da kansa ya busa masa rai yace kwarai ne ne yace kai ne Adam wa asjada lakal malaikatahu kai ne Adam wanda mala'ikunsa suka yi maka sujada yace kwarai ne ne domin Allah ta'ala yace ke ke cewa yayin da na gama halittarsa na gama komai sai Allah ta'ala yace masu قل اهبطوا واتو الله يتي مسو اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين kaga mala'iku sun masa sujada yace kai ne adam wa askanatka fi jannati kai ne adam wanda Allah ya zaunar da shi a cikin aljannarsa ya ce kwarai ni ne wannan adam domin kaga lokacin da Allah ya gama halittarsa ya ce to kai adam ga matarka nan aka ce uskun anta wa zaujukal janna zauna kai da matarka cikin gidan aljanna aka ce kuma inna laka fi inna laka Allah ta ju'a fiha Allahu akbar Allahu akbar sai ba za ka tsarata ba ba za ka ji yunwa ba aljanna kenan Allahu Akbar yace ni ne wannan Adam ɗin da kake tambaya to me ya faru sai annabi Musa yace summa ahbaqata an-nasu bi qati'atika ila al-ard tare da duk wancan ni'ima da Allah ya yi maka sai ka saba ma Allah yanzu ba dan abin da kai na zunubi ba duk da zuriyar nan taka cikin gidan aljanna ashe zunubinka ne kai kai kadai ya fito da ‘yan adam duk muka sha wahala a bayan ƙasa. Wannan ita ce jayayyarsa ne, a wani wurin tambayar sai, ce to duk da wannan ni'imar da Allah ya yi maka me yasa ka saba ma Allah har ya fito da kai a cikin duniya ga shi muna shan wahala ga baki da wasu su sako wasu su biyayya zuwa ga Allah. Faƙala Adam, sai annabi Adam zai ba shi ansa. annabi adam ya ce an ta musa lazi istafaka allahu bi risalatihi wa bi kalamihi kai ne wannan musan wanda allah ta'ala ya zabe shi ya ba shi annabta kuma ya yi magana da shi ba tare da kafinta ba ya ce kwarai ni ne kaga shi ma yana tabbatar masa da ni'imarsa wadda allah ya yi masa khususiyarsa Allah da kansa ya ce ya Musa in istafaituka ala nasi برسالتي وبكلامي فقف ما آتيتك وكن من الشاكرين bayan haka kuma ubangiji mabuwayi da daukaka kuma sannan bayan haka ubangiji ya yi magana da shi babu tafinta wa kallama Allah Musa taklima tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ai a wajen magana ne ma da yayi magana da Allah yace ya ubangiji arini arini انظر اليك الله يتي لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه سوف تراني يتي واعطاك الالواح فيها تبيان كل تبيان كل شيء كيني wannan Musan wanda Allah ta'ala ya baiwa at-taura duk sauran annabawa Allah ya nemi musu wahayi ne amma shi annabi Musa da tattafan wannan attaura din allunan attauran Allah ne da kansa ya yi rubutun a cikin littattafan attaura aka bashi Allah ce fa kuzma ataituka wa kun min shaki inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun saukar da ita akwai haske akwai me akwai bayanai a ciki na dukkan komai yace kwarai da gaske Allah annabi Adam ya ce wa qarrabaka najiyan kuma kai ne annabi Musa da Allah ya gana da kai kai tsaye babu wasina Allah ya gana da shi kai tsaye lokacin da Allah ya kiraye shi a wani kwari Allah ta'ala yake cewa ta ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula har zuwa ƙarshe da annabi Musa ya ji kira ya ce mai iyalansa in kutu inni alastu naran la'alli atikum minha bi kabatin aw ajidu ala an-nari huda falamma ata nudiya ya Musa inni ana rabbuk فاخلعنا عليك انك بواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى kaga ubangiji ya zabe shi wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الدور الايمان يا الله يتي وقربناه نجيا الله يا قال يتي قري يا النبي ادم يتي فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلق yace a cikin attauran baka gani ba shekarun da Allah yace ya rubuta attauran kafin a samar da duniya ga baki daya tambayar da ya ma annabi Musa ke kala Musa sai annabi Musa ya ce kwarai na gani sai annabi Adam ya ce fakam to shekara nawa ne bayan an rubuta a taurar kafin a halitti sama da ƙasa da komai sai annabi Musa ya ce bi arba'ina aman da shekara dubu arba'in ko kuma ya ce da shekara arba'in a wata ruwaya. Kala Adam, sai annabi Adam ya ce, fa hal wajadta fiha to ka samu a cikin wannan attaura din wa asa adamu rabbuhu fagawa ka samu ka karanta a ciki ko baka karanta ba Kala sai annabi Musa ya ce na'am kwarai na samu a ciki an rubuta sai annabi Adam ya ce أفتلومونني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة yace to yanzu za ka kama ni za ka zarge ni da laifin da na aikata wanda Allah ya riga ya rubutunsa tun kafin ya halicce ni da shekara dubu arba'in ko da shekara arba'in za ka kama da laifinsa ba kai mun adalci ba Allah ya riga ya rubuta abin tun kafin ya halice ni so ba ni da makawa dole sai na bi wannan tafarkin abin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa hajja adamu Musa sai annabi Adam ya riga ya annabi Musa muhalli shahid ubangiji ya riga ya rubuta dukkan komai an fahimci wannan to wannan shine ake kira martabatul kitaba ka yadda Allah ya rubuta dukkan komai المرتبة الثانية مرتبة تبيو المرتبة الثانية أي إتا مرتبة تبيو واتو مرتبة الكتابة دل أي تنا دا مرتبو بي إتا ما قدانوا تنا دا مرتبو بي إتا ما قدانا بيو أكهدو مرتبة تفلقو الثانية تلت تربوتن شيني كيدتشي و Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka da ya rubuta komai ɗin kuma ya riƙe alkawari da ‘yan Adam, tun suna kan gadon bayan annabi Adam cewa gaba ɗayansu za su bauta ma Allah. ka yadda da wannan wannan kuma ya tabbata cikin suratul araf Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafirin aw taqulu إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كيدد wannan cewa ubangiji ya rike alkawari da 'yan adam bayan ya yi rubutun sannan ya fito da su suna alamu zarra akan gadon bayan adam Allah ya kalle su ya ce alastu bi rabbikum ba ne ne ubangijin ku ba wanda ke da hakkin ku bauta ta masa don muka ce bala kai ne ya ubangi Allah ce to ku shaida tun a yau kar kiyama ta zo ta tsaya ku ce ko kun gafala daga wannan alkawarin da kuka ɗauka ka yadda da wannan an fahimci wannan sai malam yake cewa wannan yana faruwa ne lokacin da Allah ya halicci yan adam gabaki daya sai almartabatu salisa akan wannan at-taqdirul umri ka yadda cewa kowace wato rayuwar dan adam kai ɗin nan da ni ɗin nan da kowa ka yadda cewa tun kafin ya fito duniya ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya zartar da komai a kansa yarda da wannan rukuni ne daga cikin rukunin ƙaddara ubangiji ya gama komai kai tsayen nan a kanka ubangiji ya gama da kai tun kafin ka fito duniya bayan wancan rubutun da aka yi to kuma kai imani lokacin da aka ka zo fitowa duniya ka fito da fayil guda nawa guda hudu an fahimci wannan shine at-taqdirul umri Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mubghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى إلى أجل ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا cewa tun kafin ka fito duniya ubangiji ya gama komai yace in kuna shakka akan kawunan ku inna khalaqnakum min turabin mu muka halice ku daga tabo kasa shine adam bayan adam fa thumma min nutfatin sannan ƴaƴan adam daga digon mani thumma min alaqatin sannan daga digon wannan digon mani din ya koma jini thumma min mubga sannan ya koma tsoka thumma min mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wannan tsokar sai ta koma a hawhawar da ita akwai wanda Allah ke cika halittarsa akwai wanda Allah kuma daga wannan matakin sai a rushe ta gaba gida Allah ce wani kirru fil arham muna tabbatar da abin da muke so a cikin mahaifa ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da yake ambatacce shine wata takwas wata tara ko wani ya wuce wata tara kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa wallahu ya'lamu ma taqibul arham wa ma tazdad wani lokaci cikin ya wuce tara wani lokaci ya kai ya kasa ga tara shine ila ajalin musamman thumma nukhrijukum duflan sannan mu fitar da ku kuna jinjiraye kowa sai da ya wuce wannan marhala thumma litablughu ashuddakum sannan ku kai iya karfin ku shekara 40 wa minkum man yatawaffa daga ciki akwai waɗanda ake kashewa kafin wannan lokacin wa minkum man yuraddu ila ardalil umur daga cikin ku kuma akwai waɗanda ke wuce shekara 40 har su koma rayuwa ta ƙarshe wato kai shekara tamanin casa'in ɗari sai koma irin jiya kun ga yadda wuta ke fitowa yi yana fitowa ɗan ƙarami yana girma yana girma yana girma idan ya zo ƙarshe sai sake komawa ɗan ƙarami to haka rayuwar ɗan adam take wani za ka ga an tsawaita rayuwarsa har ya kai shekara mai ya kai shekara tamanin ɗari Allah ce ni kai la ya alam ba da ilmi shai'a har ya zanto abin da ya sani ma duk ya manta in ya ga ɗansa ma kawai ba zai iya ganewa irin wannan shekarun ne umar ɗan karɓar yake cewa mumini na ƙwarai baya kai irin wannan lokacin allah ke karɓar rayuwarsa a kenan ubangiji ya ƙaddara dukkan komai kai din nan a zaman kanka ubangiji ya riga ya ƙaddara Allah yake wa huwa a'lamu bikum idza an iz ashiku wa huwa wa huwa a'lamu bikum idza ansha'akum min al-ardi wa idza antum ajinnatun fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير دول هنا نونا an riga an kaddara komai kididdiga komai naka an riga an gama ga hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hadisin Anas bin Malik manzo Allah yake cewa inna Allah wakkala bir rahmi malakan Allah ya wallaka wani mala'ika a kan mahaifa, ya ƙudu yana cewa ya rab daga an zuba maniyi a cikin mahaifa, sai wannan mala'ikan ya tare shi ya ce ya rab ya Ubangiji na, nutsufa ya Ubangiji gashi maniyi ne aka zuba. Ya rab ya alaƙa yayin da wannan maniyin ya juya ya zama budan jini, sai ya sake kira ya ce ya Ubangiji an nutsufa alaƙa. haka idan ya zama tsoka sai ce ya ubangiji mubga duk a lokacin ba busa ma rai ba fa iza arada an yaqdi khalqahu idan ubangiji ya nufin ya gama halittarsa qala sai mala'ikan ya ce a zakarun am unsa ya cika arba'in guda hudu ke sai tambayi Allah ya ce ya ubangiji mace ne ko namiji shaqiyun aw sa'idun dan aljanna ne ko dan wuta mara rabo famar rizik menene arzikinsa wal ajal menene ajalinsa meye abincin da zai ci adadin abincin da zai ci gabaki daya adadin ruwan da zai sha adadin arzikinsa sannan kuma bayan haka shekarunsa watanninsa hawoyinsa numfashinsa duk sai a rubuta fayuqtabu fi batni ummihi sai a rubuta wannan tun yana cikin uwarsa sha riga an gama komai ga hadisi kuma dogo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana tara halittar ɗaya daga cikin hadisi a cikin arba'un hadis ba sai mun karanta mu shuhuri ne a zakanin wannan shine rukuni na uku rukuni na hudu daga cikin almartabatul kitaba shine mai at-taqdiril hawli shine ubangiji ya kaddara abin da zai faru a kowace shekara yanzu shekarar nan da muke ciki ubangiji a cikin watan azumin ramadan ya riga ya hukunta ya gaya ma mala'iku la haula wala ya gaya wa mala'iku dukkan abin da zai faru gaba kina ina fata kuna fahimta wannan shine at-taqdirul hawli an riga an zarta a shekara me zai faru an labarta ma mala'iku bayan wancan rubutun da aka yi wanda ba wanda ya sani sai Allah to kuma a kowace shekara Allah yana gaya ma halittu ba mala'iku abin da zai faru a cikin shekara shine ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya ambata mana a cikin suratul dukan yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yafruqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna munzirin ina fata kuna fahimta wato an kaddara dukkan abin da zai faru a cikin kowace shekara sannan akwai at-taqdiril yawmi abin da zai faru a kowace rana wannan kuma karkashin fadin Allah ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'an cikin kowace rana ubangiji yana zartar da al'amarinsa ina fata kuna fahimta to sai mu tafi martabatu saniya duk da an nuna saura yan mintoci kalan almartabatu saniya daga cikin martabobi guda hudu ɗinkin da aka ambata kun ga martabatul ula almartabatul ilm martaba ta biyu almartabatul kitaba ita ce wadda ta rasu ta kasu ta yi kashi ɗai kashi nawa kashi biyar ina fata ana fahimta to yanzu za mu tafi akan almartabatu salisa shine almartabatul iradatu wal mashi'a cewa duk abin da yake faruwa a duniya mai kyau da mara kyau Allah ya ga dama ne haka Allah ya yi nufin abin sai abin yake faruwa ka yadda da wannan kai imani da wannan cewa Allah ya ga dama ne duk azaban nan da muke sha haka Allah ya ga dama da Allah bai so ba ba zai faru ba to wannan dalilai akan wannan ko suna da yawa fadin Allah ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun yakun fadin Allah ta'ala walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda da Allah ya so duk bayi sai su yi imani ba za ka samu daya ya faldare ba fadin Allah ta'ala walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasu ummatan wahida fadin Allah ta'ala walau sha'a la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla an jahannama min al-jannati wan-nasi ajma'in wadannan ayoyi da yawa da fadin Allah ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu bi shay'in fis samawati wala fil ardh إنه كان عليما قديرا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل أشفاء أبن بك فاروا ميكو قوم لكو سي الله يا قدامة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله an fahimci wannan wato komai yana faruwa ne da ganin damar Allah Allah ya ga dama ne shi yasa abin yake faruwa amma ahlus sunna anan suka ce Allah ya ga dama kafiri yake yin kafirci amma wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci an fahimci wannan sai almartabatul rabi'a shine martabatul khalq duk abin da ka gani kai da cewa Allah ne ya halice shi ba abin da wani yayi Allah ne yake yin komai duk halitta Allah ne ya halice ta ubangiji babuwayi da daukaka yake ba mu labari yake cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun wallahu khaliqu kulli shay' ذلكم الله ربكم خالق كل شيء واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة أتكن سورة الحجرات wato ka yadda cewa dukkan abin da kake ganin yana faruwa ubangiji magwaye da ɗaukaka duk abin da ka gani shi ya halitta to tun da an nuna lokaci ya abin nan wannan shine a takaice maratib na kaddara guda nawa guda hudu imani da su mutum ya kudurce a zuciyarsa shine ake kira yayi imani da kaddara mai kyau da mara kyau to sai mu tafi a gurguje roman da ake samu fa'idojin da ake samu idan mutum ya imani da kaddara daga ciki akwai mai arriba wal yaqin duk mutumin da ya imani da kaddara to zai samu kwanciya hankali zai yadda kuma zai samu yaƙini da kasancewar Allah mabuwayi da saboda me saboda duk abin da ka nema in ka samu ta riga ka san cewa dama yana nan a rubuce in baka samu ba to kaga za ka samu natsuwa a zuciyarka cewa to watakila ba baya cikin rubutun da aka saboda ai ka riga ka sani ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha ashe idan kai imani da kaddara eh za ka rike al bil asbab amma idan ka samu ka san Allah haka ya kaddara idan baka samu ba hankalinka ba zai tashi ba don ka san watakila baya a cikin littafin da Allah ya rubuta shi yasa manzo Allah ya karantar da Abdullahi dan Abbas yake cewa ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazullah ihfazillah yahfaz ihfazillah tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah yace ya kai yaro zan koyar da kai wasu dabaru wasu kalmomi masu kyau ya ce ka san Allah ka kiyaye Allah sai Allah kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah sai ka same shi yana mai taimakonka idan sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo to ka roƙi Allah wa idan sa'alta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nema a wajen Allah wa alam annal ummata ka sani da duk duniya za ta taru da ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su taru a bisa su amfanar da kai wani abu wallahi ba za su iya amfanar da kai ba illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak sai da abin da Allah ya rubuta cewa zai same ka ashe yadda da wannan zai sa bawa ya samu kwanciya hankali a rayuwa kin yadda da kaddara shine ya jefa mu cikin bala'in da muke ciki ka ce dole sai kayi kuɗi sai mutum ya je a yi masa tsafi da ya yi hakuri in an rubuta shi cikin masu kuɗi ba sai ya je ya tsafi ba don me rai baya mutuwa sai ya cinye arzikin ka je kana neman kawunsila kawai ko ciyaman ko gwamna ko ɗan majalisa ko shugaban ƙasa sai ka je china a yi maka tsafi bokayen gida sun kasa sai ka je can a yi ma tsafi da ya yarda da kaddara to ya riga ya san a rubuce ne duk wanda Allah ya yi nufin cewa shi shugaba ne sai ya zama shugaban ko ana ha maza ha mata shekaru nawa shekaru talatin da shida da suka wuce shugaba buhari aka yi masa juyin mulki ka duba kaddarar ubangiji shekara talatin tana shiga kuma 2016 kuma sai gashi ya sake dawowa a kan mulki to ashe rubutu ne ke in ka yarda da wannan baka da matsala da ran waɗanda suke masa juyin mulkin kuma gashi ya dawo kan mulki suna so ba sa so Allah ya riga ya hukunta haka Allah ya hukunta to na me ya tafiya wajen boka ga kayi hakuri matarka aka ce ajalin ka ne matar mutum aka ce kabarinsa baka da bukata ka je a yi maka tsafi baka da baki da bukata ki je wajen boka kowane abu da lokacin da Allah ya sa masa yadda da kaddara za ta koya ma mutum yadda da dukkan abin da ya same shi da yin hakuri da hutar da zuciya cikin duk abin da ya rasa abu na uku abu na biyu wanda yadda da kaddara take fa'idantarwa al-istighasu bi khaliqi anil khalqi al-istighasu al-mu'minin al-istighna wadatuwa da Ubangiji ba sai kage zuwa gawa ba zuwa ga abin da Ubangiji ya halitta. Duk wanda ya yarda da kaddara, to za ka iske shi cewa ya ya hutar da zuciyarsa, Allah ya wadace shi, ba da bukata je ya tumasanci. Don ya san rabansa ba zai kuce masa ba. Yo ko ba haushe yake cewa rabon kwato baya hawa sama in ya hau ma zai kwato. ashe in ka yarda da Allah zuciyarka za ta huta kenan abu na uku sidqul isti'anati billah shine wanda duk ya yarda da kaddara ya yarda da rubutu ya yarda da abin da Allah ya hukunta a kansa to za ka same shi yana mai gaskiya in ya tashi neman taimako to baya zuwa neman taimako wajen kowa ya gaskata zuciyarsa cikin cewa ya nemi taimako zuwa ga Allah domin Allah shi ne mai taimako don shi ne mai kaddara dukkan komai wannan dalili ne shi yasa Allah ta'ala ce mana ka ce masu lan yusibana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana ashe abin da duk Allah bai rubuta maka ba bai da ka je kai fadanci kai tumasanci ka zubar da mutuncinka to ba za ka same shi ina fata kuna fahimta sai abu na hudu daga cikin abin da ake samu na yadda da kaddara wato sidikul itimadil kalbi ala Allah ma al aqd bil asbab wanda bi yadda da kaddara to zai gaskata zuciyarsa lokacin da yake dogaro zuwa ga Allah zai gaskata kansa baya da wani wanda zai dogara zuwa gare shi zuciyarsa za ta huta saboda mai ya san abin dogaransa Allah ne. Sannan kuma ma al'akbi bil asbab zai nemi sababin da zai ci nasara. Duk hanyar da za ka ci nasara in kayata da kaddara za ka bi ta, a daidai lokacin kuma zuciyarka za ta huta don ka san dogaranka zuwa ga Allah ne baka kwanta a gida ba ka fita nema to da ka fita nema kuma zuciyarka kuma tana rataye da cewa abin da ka fita neman nan in farabanka ne za ka samu in ba labanka ba ne ba kuma ba za ka samu duk wannan yarda da kaddara ta tara wannan shi yasa Allah ce walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardi ina fata kuna fahimta abu na ƙarshe shine malam yake cewa ad-dawamu dhilli wal inkisari wal iftikari ila Allah wanda biye da da kaddara zaka same shi yana ko da wani lokaci yana mai kaskantar da kansa zuwa ga Allah wal inkisari wal iftikari zuciyarsa ta kare talaucinsa da bukatunsu da duk abin da yake tunani yana mika shi ne zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka ba ruwansa da kowa in ya tashi duk abin da zai yi zai dogara ga Allah kuma zai rike hanyar cin nasara ina fata kuna fahimta shi yasa Allah ta'ala yake cewa wai da larabawan kawai suka zo suka ce wai sun musulunta Allah ya ce a kullum tumin walakin qulu aslamna a ƙarshen an sai ce ya munnuna alaika an aslamu su ne maka gori cewa wai su sun musulunta Allah ce kulla ta munnu alayya islamakum kada ku ce za ku yi wai gori cewa ku musulunta a'a Allahu ya munnu alaikum Allah ne zai maku gori an hadakum lil iman saboda ya shirye ka kuma iman ina fata kuna fahimta a shi kenan duk wanda ya yarda da kaddarar Allah mabuwayi da ɗaukaka to wannan zai samu natsuwa a cikin zuciyarsa cikin mai kaskantar da kansa zuwa ga Allah da kuma ainihin wato bukatuwa zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka baya da lokaci wanda za a ce ga wani abu ya dame shi a cikin rayuwa an fahimci wannan sannan asabaru ala shada'idi wal masa'ib duk wanda ya dogara ga Allah za ka same shi yana mai haƙuri ala shada'i idan matsala ta samu irin wannan lokacin duk wanda ya da kaddara zaka same shi yana mai hakuri asabari alal masa'i ash-shada'id wal masa'i duk yadda tsanani sai tsanani in ka dogara ga Allah ka riga ka sani cewa just a matter of time lokaci ne kawai saboda Allah ta'ala bai taɓa sa wani abu ya dawwama ba babu inna ma al'usri yusra duk lokacin da kunci ya kunci to akwai saukakewa duk lokacin da bala'i ya bala'i ai ko ba haushe yace aski in yazo gaban goshi ya zafi ina fata ana fahimta ya riga ya san cewa dole kawai akwai wani lokaci da abin da zai yake wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu wa man yatawakkal 'ala allahi inna allaha balighun قد جعل الله لكل شيء يا سلام ashe duk wanda ya dogara ga Allah zaka same shi yana da hakuri kenan yanzu ka iya cewa da yawan mukaddara ce muka rasa shi yasa mu zauna can mu magana mu zauna can mu magana wani ya ce ai shugabanni ne wani yan economics su ce ai ba a gyara tattalin arziki ba masu tsaro su ce ai matsalar tsaro ne talaka ya zauna ya ce ai matsalar shugabanni ne malamai su ce ai matsalar talakawa ne da kowa abin da ya ga dama yake fana amma li kulli shay'in qadran qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra Allah ya sanya mu kowane abu lokaci man hakuri babi ne mai fadi na kaddara akwai abin da na so in ambata to sai dai tun da lokaci yayi yana daga ciki as-samara da ake samu na kaddara shine malam yake cewa ad-dawamul kawfi wal hazar za a samu duk wanda ya imani da kaddara kullum a cikin tsoro tsoron wa tsoron Allah don ya riga ya sani cewa mutane suna jawo bala'i ya zo ya samu wanda ma abin bai shafa sannan bai taba amintuwa ya ji cewa wai shi kam yanzu daga ya mutu aljanna a wanda ya imani da Allah da kaddara baya da wani sannan kuma baya taba ɗaya da tsammani ɗaya bai tsammani kafirci ne kamar yadda al'amnu min makarin mutum ya yadda da makircin Allah shi ma fita ne a musulunci to to wanda ya da kaddara duk ba wannan a zuciyarsa Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa alqaumul kafirun Allah ya ce afa amina afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-arda aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yashurun Allah ya ce tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas waɗannan kwanaki ne nasara da Allah ke ya wato kewayar da su a tsakanin mutane sannan kuma bayan haka asabata alal haqqi wanda duk yayi imani da kaddara za ga kullum akan gaskiya yake yana tana taimakon mutum ya tsaya ma gaskiya yadda da kaddara saboda mai ka riga ka sani abinda duk Allah ya hukunta shine zai faru wanda duk Allah bai hukunta ba zai faru ba a shi kenan baka tsoron kowa baka tsoron makircin mai makirci balle shirkan mai shirka balle munafincin mai munafinci kai dai kana ɗaukan mataki da zaka kare kanka dan me ka riga ka sani lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun al-iman bil qadri دوام لكثير من الأمراض الدواء لكثير من الأمراض القلبية إيماني دقدر ينسى وتماغنيني من جرمه dangane da cututtukan da ke cikin zuciya ɗan adam yana da cututtuka guda biyu cutar gangan jiki da cutar zuciya cutar gangan jiki in baka da lafiya to maza ka ga asibiti kafa kana ciwo kan kana ciwo hawan jini sukari ya hau shuga ya hau waye ka ga asibiti wannan gangan jiki kenan ko kuma wani bangaren zuciyar ma ta ji rauni ko ta jijiya ba ta kai jini wannan duk likita na da magani amma akwai cututtukan zuciya wanda su haƙarinsu wuta suke kai mutum to yadda da ƙaddara yana maganin waɗannan cututtuka daga ciki akwai cuta hasada daga ciki akwai cutar yaudara cutar munafunci cutar sha'awa cutar shubuhat duk wannan cututtuka ne wanda nan take suke kai mutum wuta to abin da ke maganinsa kai tsaye shine kaddara yadda da kaddara in ka yadda da kaddara to magana hasada ai bata taso ba ka san kowa da arzikinsa ba wanda zai ci arzikin wani in ka yadda da kaddara ka huta da mugunta don ka san muguntarka ba za ta iya kai abin da Allah bai hukunta ya samu wancan bai same shi ina fata kuna fahimta to wannan shine a takaice mai gabatarwa ya taso amma kamar yadda na gaya maku magana ta ƙarshe abu ce mai mahimmanci saboda ba sai gari ya ba ka san yunwa nake ce ba kana gaila ta shan ruwa abu ne mai mahimmanci da ba zan fala ba okay. daban ya kamata ya shiga cikin karatun to amma lokaci ne rigaye na gani a wasu a youtube yau wani yana magana aƙida ce da ta samo asali daga wannan topic din da muke magana a kai asalin muka ce mazhabi guda uku ne wannan lokaci ya kamata mu samu mu yi lacca a kai mazhabi ne guda uku akan kaddara mazhabi na farko shine mazhabin da ake kira ajabariya ita ajabariya asalinta ta samo asali daga wani mutum da ake kira ja'am ibn safwan shi kuma wannan mutumin wato mutum ne wanda shi yasa ma wani lokaci ake kiranta jahamiya su aqida su dangane da kaddara suka ce gabaki daya dan adam kama haki ne akan iska so ɗan adam baya da ta cewa komai ya faru a duniya Allah ne kawai ina fata kuna bai so da wanda ya zina da wanda ya sha giya da wanda ya zo masallaci da wanda ya aikin sako ɗan adam ba shi ne ke halitta aikinsa ba Allah ne kawai wannan haka wato mu kawai aiki ne kawai a Allah ya kaddara komai wannan wannan kafar su ta zame ko shakka babu ahlus sunna ba su yarda da wannan domin in ka yarda da wannan aqidar to ka rusa komai kenan yanzu ba hukunci kenan in barawo ya saka ya zo ya ce a me yasa kai saka ya ce wallahi Allah ya kaddara kaga an ya ce Allah ya kaddara ba hukunci ce duk ayoyin da suke magana akan hudud a Qur'ani kaga ka sashe su daga yi to wannan ta samo asali daga wannan mutumin shi ko mutumin Tirmizi ne sunan garin da aka haife shi ke wannan garin a yanzu yana ce cikin Afghanistan an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da ainihin shekara 128 wato wato ya ya wato daga rayuwarsa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekara 117 aka haife shi shine Abuja shine wanda ya kafa wannan mazhabi ya kafa maganganu da awi da dama wanda duk mun karanta a nan sune dogaran ahlus sunna da shi to amma bambancin su da ahlus sunna shine kamar yadda kuka yi daga cikin ayoyi fadin Allah ta'ala walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa ma tasha'una illa an yasha Allah yamunnuna alayka yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a duk waɗannan su ne ayoyin da suke karantawa don su nuna cewa Allah kike da komai dan adam bai da komai duk wannan ayoyin abin da suka faɗa ni cewa haka haka magana take ina fata ana fahimta ba kawai abin da ba a yadda da shi ba su suka ce dan adam bai da zafi kwata kwata to in ka ce bai da zafi kenan to Allah ba zai sa shi abu ba kuma ya ce a masa hukunci duk waɗancan ayoyin sun tashi daga aiki kaga daga nan fata yanzu mazhabi na biyu su ne mazhabin wato abin nan wannan wato mazhabin kadariya su kuma wato kamar kishiya ne ga jahamiya su suka ce duk abin da ɗan adam ya yi su kuma inda suka kwaso ta da faɗi ke suka ce duk abin da Allah ya ba ruwa duk abin da ɗan adam ya yi ba ruwan Allah da wannan aiki Allah ma bai san aikin ba sai lokacin da ka yi Allah bai san aikin ba sai lokacin da kai su waɗannan su ake kira ƙadariya suka ce ɗan adam bai san aikinsa ba Allah bai san aikin bawa ba sai da bawaye wanda ya ƙirƙiro wannan tafiyar shine wani mutum da ake kira alƙadi abdul jabbar ibn ahmad wallahi kaga sunan ma ya bi shi yasa suna linzami ne kafin ka sama ɗanka suna kai shawara da malam wani irin suna za ka sama kanka duk da yake suna ne mai kyau saboda jabbar ka ga sunan Allah ne amma shi ne da ya kirkiro tafiyar kuma ya rubutu da yawa a ciki wannan mutumin wato an kirkiro wannan mazhabin wannan tafiyar an kirkiro ta shekara ɗari bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan alkali abdul jabbar ibn ahmad shi an haife shi hijira na da shekara 415 shine ya wasa a rubutu da yawa a ciki wannan ake kira shekul mu'tazila ya yi rubutu da yawa kuma har yanzu akwai rubuce-rubucensa akwai awi da dama da ya kafa hujja da su waɗanda babu lokaci da za a abu kamar yadda na faɗa za a samu lokaci da za a yi lakta mazhabin ahlus sunna shine mazhabi wanda yake tsakatsakiya kuma wani bangare ma na shi'anci suna tafiya akan wannan mazhabi cewa Allah bai san ma za ka yi aiki saboda shi ma Allah yana da aqidar bada a wajen zai so mu abu sai ce ab ai na manta sai ina fata kuna fahimta aqidar ahlus sunna ba su yarda da waccan ba la sharqiyatun wala garbiya ba sa tare da jabariya ba sa tare da kadariya su suna tsakatsakiya suna tabbatar da cewa Allah shine ya halicci dukkan komai kuma ya rubuta dukkan komai kamar yadda muka ambata amma tare da haka kuma an bai wa ɗan adam zaɓi yanzu da aka aje kamar jiya yaushe ne nake darasi yawa shekaran jiya ne wannan ruwa ne aka aje sai aka kawo kuma ruwan kwatami sai aka aje kai kuma kana jin kishi wannan gashi nan fari tas ne a cikin abu wannan kuma baki kirin gashi nan aje aka ce kwata ce da ka matso kusa da tana wari wane ne zaka lauka wane ne zaka lauka to to dan me za ka ɗauki bari ka ɗauki kwatami mana ka ce Allah ne ya ina fata na fahimta shi yasa in mutum ya yi aikin alkhairi sai a yabe shi in mutum ya yi aikin banza kuma sai ya masa hukuma saboda me an ba ɗan adam mai hankali hankali da aka baka sai aka baka kuma kuwatul ikhtiyar kana da ƙarfin zaɓi shi yasa idan kai aiki na ƙwarai sai a yabe ka a ce an baka lada idan kai aikin banza kuma sai a ce to in baka tuwo ba ne maka barazana da wuta saboda me an baka kaifin zaɓi kuma aka baka dama guda biyu ba yadda za a yi a rayuwarka ta duniya ka zaɓi abu mai kyau sannan kuma in an zo a cikin addini ka ce Allah ne ya kaddara ba zai yi saboda haka wannan babi ne mai fadi amma dan kaɗan dai da muka faɗa shi ne abin da hankali zai iya ɗauka mai son ƙarin bayani ya duba al'aqidatu tsahawiyya sharhi bi ibn abi izdil habari ya yi dogon bayani akan wannan da kuma aqidatul wasiyya na shekul islam ibn taymiya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa mun riga mun faɗa cewa akwai katon fili da aka bayar